إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شدا قوة بقوي وتمسلنتي hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1443 wanda ya zo daidai da takwas ga watan biyu a Gregorian kalanda 2022 wannan shine kaset ɗinmu na sattin daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alwajiz fi fiqihi sunnati wal kitabil aziz na Dr. al'allama abdul azim albadawi allahu yarhamuhu an kai talabijin mata idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin sunan salati sunnonin sallah kuma mun yi ta farko mun yi ta biyu a ta biyu mun tsaya a al'isti'azatu wato neman tsarin Allah ta'awuzi dangane da ainihin wato idan mutum zai fara karatu a sallah Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin suratun Nahali aya ta casa'in da takwas. Allah maɗaukakin sarki yake cewa fa'iza ƙara'at al'ur'ana idan za ka karanta al'ur'ani, fasta'id billahi min shaitanin rajim, ka nemi tsarin Allah daga shaidan jefaffe daga rahamar Allah. Akwai bayani da ya shaura wanda ba mu yi ba, za mu yi shi a yanzu insha Allahu. akwai abin da yake na sunna a cikin isti'aza akwai abin da ba sunna bane a isti'aza malamai suka ce idan mutum ya zo zai fara karatun alkur'ani wannan a'udhu billahi minash shaitanir rajim da ake faɗa ba ita ne asalin abin da ya tabbata ake faɗa ba an gane? abin da ya tabbata ake faɗa wanda za mu zo mu ji bari ma mu karanta hadisin Abu Sa'id al-Khudri sai mu bayani wa ana Abi Sa'id al-Khudri an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama ila salati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya tashi zai yi sallah istaftaha sai ya bude sallar ma'ana yayi addu'ar addu'aul istiftah Allahumma ba'id baini wa baina khataaya كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد an gane thumma yaqulu to bayan yayi ist abun nan istiftah du'aul istiftah sannan sai kuma yace a'udhu billahi samii'il alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafakhihi wa nafathihi an gane maganar da kyau ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce a'udhu billahi samiil alim ina neman tsarin Allah as-sami' Allah wanda yake ji al-azim Allah wanda yake mai ainihin wato girma al'alim wanda Allah yake mai abin da masani an gane? manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai ya faɗa haka a'udhu billahi ina neman tsarin Allah as-sami' wanda yake mai ji inna allaha sami'un alim al'alimu wanda yake masani an gane magana da kyau ko sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce min hamzihi min shaitanin rajim daga shaidan zefaffe daga rahamar Allah sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce min hamzihi menene alhamzu ko hamzu shaitan malamai suka ce shine waswasihi wato waswasin da shaidan yake jefa wa mutane idan suna ibada ko suna cikin sallah ya jefa musu waswasi ya rikita musu lissafin ibada to kana neman tsarin Allah daga wannan an gane ko min hamzihi daga waswasin shaidan wa nafakhihi nafakhihi da kuma wato sanya girman kai ko girman kai da shaidan yake sanya wa ainihin wato mutane an gane magana da kyau ko kana neman tsarin Allah daga wannan wa nafathihi kuma kana neman tsarin Allah daga nafath na shaidan nafath malamai suka fassara shi da ashirul madmum wato irin waƙe-waƙe da shaidan ke sanya wa mutane su zama mawaƙa kuma waƙa wacce take a zargi wanda yanzu ga hinan 'yan matan tiktok sun cika tiktok da wannan shegantaka da tsiya da waƙe-waƙen banza da rairayen banza to duk kana neman tsarin allah daga wannan daga menene daga shaidan an gane maganar da ko to irin wannan ta'awuzin shi ake yi idan za a fara karatun me alƙur'ani أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه نفثه تو إن فرقان سورة ني نفتا أنا فهمتا سيكما كتي بسم الله الرحمن الرحيم باين كاي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه سيكتي بسم الله الرحمن الرحيم إدم فرقون سورة أما إدم تكير سورة كو تزاك بذاك بسم الله با kawai daga wannan ta'awuzin za ka tafi inda za ka fara karatu ne na fata kuna fahimta misali أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا na fata an fahimta to wannan idan farkon sura ne bayan kayi a'udhu billahi sami'il alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafakhihi wa nafathi sannan sai kai bismillahir rahmanir rahim amma idan cikin sura ne ba farko ba to in kai ta'awuzin nan ba za ka yi mai ba na fata an fahimta ba za ka yi bismillah ba misali أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون يعلمون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير سبو دمي سبو دبا فرقم با sura bane to wannan jama'a shine sunna a ta'awuz jama'a an fahimci maganar da kyau ko in dai ba farkon sura bane ba a so ka kawo bismillah sai a farkon sura ka yi ta'awuzinka ka ci gaba da kira'arka amma in farkon sura ne sura ce zaka fara da farko bayan ka yi ta'awuzi sai ka yi basmala sannan sai ka yi ga farkon sura wannan na farko kenan abu na biyu ba a yin ta'awuzi jama'a a lokacin da ka zo za ka fara jawabi ko za ka fara karatu irin misali yanzu muna karatu sai mu zo in ce a'udhu billahi samiil alim minash shaitanir la'inir rajim kaza kaza kaza kaza kaza ba a wannan abin da ya tabbata a sunna shine ka ce bismillahir rahmanir rahim saboda me saboda ana so duk abin da zaka fara shi ka fara shi da sunan waye da sunan Allah kana yin bismillahir rahmanir rahim to abin da zai biyo baya shine khutbatul haja sai ka ce inna alhamdulillah na hamaduhu wannan mitin ne tattaunawa ce hukunci za ka yi kai alkali ne headmaster ne kai a makaranta darasi za ka yi wa yara sulhun aure za ka yi ɗa da uba sun rikice an zo gabanka sai ka fara da wannan ina fata kun fahimci magana wannan shine abin da ya tabbata a sunna na eh a zan zo kansa kana kuruminka an gane magana da kyau ko da gangan na kawo shi eh an gane ko so saboda haka wannan shine abin da ake bukata a sunna ta fara jawabi to a ƙarƙashin wannan akwai zangayi da mutane suke yi wanda suna ƙara wasu abubuwa kuma suna rage wasu abubuwa a cikin wannan ta'awuzi da kuma wannan basmala din shine kamar yadda malam ya kawo zaka ji sun ce a'udhu billahi samii'il alim minash shaitanil la'inir rajim min hamzihi wa nafakhihi wa nafathihi sai ce bismillahir rahmanir rahim sa bismillah a gurin da ba farkon sura ba ba daidai bane cire bismillah kuma a farkon sura nan ma ba daidai bane jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko sannan yin a'udhu billahi samiil alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafakhihi wa nafathihi na fata kuna fahimta a abin da ba karatun alqur'ani ba ku gane wannan shi ma ba daidai bane don haka misali idan ka zo jawabin bara ka yi wato bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah ba to anan ne sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim kun gane bambancin shine kawai idan misali a gurin jawabi ne ko gurin abin nan ainihin wato tattaunawa ce to idan ba za ka yi amfani da bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah kamar yadda na faɗa ba to sai kai amfani da a'udhu billahi minash shaitanir rajim normal a'udhu billahi da ka sani ina fata am gane sannan sai kai bismillahir rahmanir rahim sai kuma ka ci gaba da menene da jawabinka amma malamai suka ce in dai karatu za ka yi ko kuma abin da za ka yana da alaka da wani abu na ilmantar da wasu to lalle ana buƙatar kai bismillahir rahmanir rahim a farko sannan ka taho da innal hamdalillah wannan inna alhamdulillah din jama'a ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana karantar da mu khutbatul haja kamar yadda yake karantar da mu alƙur'ani yana cewa idan kuka zo za ku fara abu ko menene to ku fara da inna alhamdulillah a ƙarƙashin wannan ba za kuma ka zo karatun alkur'ani ba ku gane nan ma kuma ba za ka zo fara karatun alkur'ani ka ce bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah sannan ka faro karatun alkur'ani ba kowanne da muhallinsa an gane maganar da kyau ko saboda haka kowanne sai ka ajiye shi a matsayinsa don haka cewa a'udhu billahi samiil alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafakhihi wa nafathihi bismillahir rahmanir rahim ana yin sa ne a farkon sura idan za a fara in ko ba a farkon sura ba in aka yi wannan nau'in ta'awuzi sai a kama kan inda za a fara karatu ba tare da an yi bismillahir rahmanir rahim ba in kuma wani jawabi ne ko wani darasi ko wani mitin ko tattaunawa sai kai bismillahir rahmanir rahim sannan kuma sai kai innal hamdalillah ina fata dai an dan fahimci abin daidai gurgurzu to Allah ya shiryar da mu don haka wannan shine abin da ya tabbata kamar yadda muka ji wannan hadisi na cewa daga abi sa'idin al-khudri cewa annabi sallallahu alaihi wasallama idan yazo zai fara sallah istiftaha yana yin yana yin du'aul istiftah thumma yaqulu sa'annan yace a'udhu billahi as-sami'il alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wannan hadisi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim suka ainihin wato rawaito shi al-imam ibnu majah ma ya rawaito al'imamu abu dawuda ma ya rawaito imamu maliku a cikin muwadda Allah ya masa rahama ya haɗa mu da shi a aljanna shi ma ya rawaito wannan magana abu na uku shine at-ta'aminu cewa amin bayan an gama menene fatiha abun mamaki sai ka ji wasu wanda suna riya cewa su ma ahlus sunna ne eh ban ji ba ruwaya eh nan ba na biyu ne muka gama ko? ok wanda suka rawaito hadisin da muka karanta ok nan ba na uku ne jazakumullahu khairan sahihun a lalle ba nan ba na biyu bane sahihun hadisin ingantacce ne karanta irwaul ghalil fi takhriji ahadith manaris sabi an gane da zakum Allah khairan sannan karanta ainihin wato imamu Abu Dawuda da imamu Tirmidhi da sauran malamai duka sun rawaito Allah ya ji kansu ya hada mu da su a aljanna at-ta'minu abu na uku kenan at-ta'mi cewa amin bayan an yi me an gama sura an gama fatiha wannan sunna ce ta manzon Allah kamar yadda na faɗa da farko wasu za ka ga ahalus sunna ne amma suna bauɗewa faɗin amin bayan an yi me bayan an karanta fatiha sai su ce ka ɓoye ka faɗe ta can ƙasa-ƙasa to za mu ji shin ɓoye amin da ƙin faɗinta da ƙarfi sunna ne ko bid'a ne yayin da bayyana amin da faɗinta da ƙarfi sunna ne ko kuma bid'a ne duk za mu ji yanzu insha Allahu عن وائل بن حجر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته an gane magananku annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kana ya kasance in ji wa'il dan hujirin yake cewa annabi ya kasance idan qara'a idan ya karanta waladdallin ma'ana fatiha kenan ko ya zo ƙarshe ƙala sai annabi ya ce amin Allah ka amsa wannan addu'a domin kamar yadda muka ce ita fatiha tsakanin Allah ne dawa da bawa na fata an fahimci magana idan bawa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah ya ce bawana ya gode mu ar-rahmanir rahim maliki yawmiddin sai Allah maɗaukakin sarki ya ce bawana ya jinjina mun ya kuma mallakar da mulki zuwa gare ni ya danganta mulki zuwa gare ni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gare ka muke bauta kuma gare ka muke neman taimako sai Allah ya ce haza baini wa baina abdi wannan tsakanina ne da bawana ba wanda zai shiga cikin wannan magana me yasa Allah zai ce tsakanina ne da bawana cewar ka da kai iyaka na abudu gare ka muke bauta Allah shi ne mai haƙƙin ya yarda kai shi kake bautawa ko ba shi kake bautawa ba wanda ya isa ya ba da shaida a kanka cewa kai bawan Allah ne da gaske saiwa sai Allah dan ta iya yiwa ganin ka kawai ake a masallaci amma in ka fita kana zuwa gidajen bokaye kaga mu dai mun san kana zuwa masallaci tabbas amma a gurin Allah kai waye mushriki dan haka sai Allah ya ce cewar ka iyyaka na'budu wa iyyaka madha nasta'in sai Allah ya ce hadha baini wa baina abdi wannan tsakanina ne da bawana ni ne nake da haƙƙin in gamsu da abin da ya faɗa cewa haka yake har cikin zuciyar shi ko kuma in kore na fata an fahimta iyaka na abudu wa iyaka nasta'in in ka ce ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سي الله يتي هذا لعبدي ولعبدي ما سأل wannan roƙo ne da bawa na ya gare ni kuma in Allah ya da zan bawa bawa na abin da ya roƙa to shi sunna ta sunnanta tunda waɗannan maganganu dukansu ana kai su ne zuwa ga Allah don neman shiriya da neman dacewa da neman rahama da neman kaza da nuna wa Allah kai nasa ne to sai aka ce idan ka zo ƙarshe kana zuwa ghairil maghdubi alaihim waladdallin sai manzon Allah ya sunnanta mana mu ce menene amin ma'ana Allah ka amsa waɗannan maganganu ka yarda da su ya Allah ka amince mana su bukatar da muka nema ka bamu to yanzu ba wai maganar cewa annabi ya ce ka faɗa ba shi kansa annabin yana bi yana faɗa shi ma shi ne abin da wa'id ɗan hujir yake faɗa to annabi in ya iso ghairil maghdubi alaihim waladdallin sai ya ce amin sai kuma ya ce wa rafa'a biha sautahu yana ɗaga sauti da wannan don haka abubuwa guda biyu sunna ne a sallah amma mutane yanzu suna ƙoƙarin watsar da su shine na farko yin amin idan liman ya ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin kuma da ƙarfi ba a hankali ba wani sai ka ga wai kunyar faɗa yake ji ne ko nauyin faɗa yake ji ko wata sarƙa aka sa a bakin shi sai ka kasa gane meye dalili inda ka san alherin da liman ya roƙa maka da kai da shi a cikin fatiha to ba za ka yi sakacin cewa amin ba a lokacin da ya zo ƙarshen fatiha ana so a ji an ruɗa masallaci da cewa menene amin ana buƙatar haka sunna ce ta manzon Allah wannan sunnar mutane suna wasa da ita kuma wallahi ba karamin sharri ba ne wasa da wannan sunnar ko ba wani abu bane akwai waɗanda suke ba malaman Allah ba ne da suka fito da bid'ancin cewa ba a cewa amin a bayan liman da ƙarfi sai dai ka faɗa a hankali wannan ko ba sunnar manzan Allah ba ne jama'a ana fahimtar maganar da kyau ko na'am e in ya je gayin magdubi alaihim wala dalli ko ya faɗa ko bai faɗa ba in dai ya je kawai ku ɗauki amin ɗinku e ta iya yiwa ku dace tare da hi ku yi ta iya yiwa ya riga ku ta iya yiwa kuma ku riga shi amma dai daga ya ce gayin magdubi alaihim wala dalli ku ce amin domin akwai maganganun malamai dangane da dan ruwayoyin sun zo mabambanta akwai inda aka ce idza ammana al-imamu fa aminu in liman ya ce amin ku ce amin to kaga a nan idan ce ya ce ne sannan ku ce kaga idan ya ga yin magdubi alaihim waladhalin ba za ku faɗa ba sai kun jira ya ce amin kenan wasu sun tafi da wannan fahimtar wasu kuma suka ce a tun da ruwaya ta nuna akwai inda aka ce idza qala al-imamu ghayril maghdubi alaihim waladhalin faqulu amin to sai aka ce wanne ne zai fi dacewa kuma zai fi ɗaukar wannan sunnar kowa ya more ta ya faɗe ta yadda ya kamata shine idan liman ya ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin ya faɗa kun faɗa tare ba ruwanka da wannan ya faɗa shi kaɗai ku kuka biyo baya oho ya faɗa sannan kuka faɗa kai dai ka ji ghairil maghdubi alaihim waladdallin kuma ka ce amin wannan shine abin da malamai suka tattauna amma lalle akwai wanda suka tafi akan sai ya ce amin sannan ku ce amin ina fata ana fahimtar magana to amma ruwaya da ta nuna cewa in yace ghairil maghdubi alaihim waladdallin ku ce amin shine yafi dacewa saboda an ce fa abin nan fa inna man wafaqa ta'aminahu ta'aminal mala'ikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi domin wanda ma amin dinsa ta dace da tawa da ta mala'iku to za a gafarta masa duk abin da ya gabatar na me na zunuban shi to abin tambaya su kansu mala'iku sai liman ya ce gail magdubi alaihim waladhalin sannan su ce amin ko ba sai ya faɗa ba sai ya faɗa dan haka lokacin da ya je gail magdubi alaihim waladhalin su ma mala'iku a lokacin suke cewa menene to kai ma sai ka faɗa sai amin ɗinku ta dace da tasu to a lokacin ne aka gafarta ma abin da ka gabatar na zunubanka in ji manzan Allah jama'a kuna fahimtar maganar da ke ko Allah ya shiryar da mu don haka cewa amin yana daga cikin sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan hadisi karanta sifatu sala za ka samu ƙarin bayani dangane da wannan hadisi al-imamu abu dauda ya fitar da wannan hadisi imamu turmidi ko imamu nasa'i shi ma ya fitar da wannan hadisi wa na abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala idza ammana al-imamu fa aminu fa inna man wafaqa ta'aminahu ta'amin al-mala'ika غفر له ما تقدم من ذنبه daga sahabi abu huraira abdurrahman ibn sakhar ad-dausi Allah ya hada mu da shi a jannatul firdausi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idza ammana al-imam idan liman yace amin fa aminu kuma ku ce amin kaga wannan ruwayan ta nuna a ce amin bayan liman ya ce amin amma waccan ruwaya kamar yadda muka faɗa ta ce idza qala al imam ghayril maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin kuma ita ne ta fita dacewa fa inna man wafaqa ta'aminahu ta'amin al malaika domin wanda duk amin ɗinsa ta dace da ta mala'iku gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi za a gafarta masa duk abin da ya gabatar na zunubansa to malamai suka ce shin zunuban nan da ake cewa za a gafarta shin saga'ir ne ko kaba'ir ko kuma dukansu gaba ɗaya saga'ir ne ko kaba'ir ko dukansu gaba ɗaya an gane wasu malamai suka ce zunubi annabi ya yi itlaƙi kawai bai ce sigarar zunubi ko kibarar zunub ba ko tunda bai bambance ba suka ce duka za a yafe wasu kuma suka ce a'a saga'ir ne saga'ir ne za a yafe ba kaba'ir ba suka ce dalili shine Allah ya ce in tajtanibu kaba'ira kaba'ir al-ithmi wal fawahisha illa lama to kafin nan Allah ya ce in tajtanibu kaba'ira ma hauna sai ya ce me nukaffir ankum sayyi'atikum in kuka nisanci manya to kananan ma za mu yafe muku ba ma sai kun bata lokacin ku kawai za mu yafe muku kanana sai aka ce to su manya lalle dole ka me ka nisance su karka aikata in kuma har ka aikata to lalle lalle ka nemi gafara da gaggawa kuma ka ja baya ka daina misali mutum yana zina dan zina tana daga cikin kaba'ir to ya bari in yana so Allah ya yafe mishi kada ka kuskura ka ci gaba kuma kana cewa Allah ya yafe jama'a kun fahimci maganar da kyau ko ba zai yiwu ka ci gaba da zunubi sannan kuma kana cewa Allah ya mai ba ya yafe maka ba dole sai ka bari ne sai Allah ya yafe maka amma su saga'ir daga cikin cikar ɗan adam kasancewar ka ɗan adam labudda sai ka aikata menene zunubai saga'ir don haka tunda Allah ya gina rayuwar musulmi akan cewa dole ya dinga laifi to sai Allah ya ɗauki nauyin yafe su su kuma yasa yace in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna nukaffir ankum sayyi'atikum sannan kuma a can kamar yadda malam ya kawo allazina yajtanibuna kaba'iral ithmi waɗanda suke menene nisantar manya manyan zunubai wal fawahisha da kuma alfasha malamai suka ce inda duk aka yi itlaqin alfasha ba a bayyana wacce kala ba to ana nufin zinaci amma in akwai laifin da ake so a ambata a wannan gurin to labudda za a kawo fahishatu kaza ko alfashar kaza Allah zai bayyana ko manzan Allah ya bayyana ta amma in aka yi itlaqin sunanta ba tare da an ayyana ba to ana nufin me zina Allah ya ce to waɗanda suka nisanci manya-manyan zunubai da kuma zinace-zinace illan lama in ba ƙanana-ƙanana ba waɗanda ba su kai waɗannan girma ba wa idza ma ghadibu hum yastaghfiruna to wannan Allah ya ce zai yafe su so saboda haka a karkashin wannan labudda musulmi ya yi kokari ya nisanci manyan zunubai to sai Allah ya yafe masa ƙanana amma idan yana aikata zunubai yana kuma neman tuba bai daina aikata ba malamai suka ce Allah ba zai yafe mishi ba amma su ƙanana su Allah ya ɗauki alkawarin yafewa to anan da aka ce idan mutum amin ɗinsa ta dace da ta mala'iku za a yafe masa zunuban shi shine muka ce malamai sun saba wasu suka ce saga'ir za a yafe banda kaba'ir karkashin wannan maganar da muka yi yanzu wasu kuma suka ce a'a hadda kaba'ir domin ai annabi da yace za a yafe ma zunuban bai bambance wannan kalar zunubi ba karami ne ko babba cewa kawai za a yafe ma zunubanka jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko ala ayyi halin wannan da yana nuna mana falalar faɗin menene amin a bayan liman don haka idan ka ce ba za ka faɗa ba oho oho karin bi'e kai ka jiyo ko ba haka ba ne yanzu dai ka ji romanta roman shine in kana faɗa za a yi ta ga yafe ma zunubanka kuma dama ga ka da zunubi ko ba haka bane ko ga mu da zunubai a bari in sa mun jaye ko eh ga mu da zunubai to in muna faɗa to roman faɗar shine za a yi ta yafe mana zunubanmu in ko muka ƙi faɗa to shikenan shi yasa zaka ga wasu wanda suka gane wannan roman daga liman ya ce ghail maghdubi alaihim wala zaka ji murya su da karfi wani ma har haushin su ake ji ma wai ya cika cewa amin ya fi ka wayo da dabara wala ya fi ka wayo ai duk mutumin da ya waye a sunna billahi allazi la ilaha illa huwa shine wayayye jama'a amma daƙiƙi ina fata kuna fahimtar magana ba gidaje na yankan shakku jama'a shine wanda bai waye da sunnar manzan Allah ba kai kana jin haushin sa yana amin da ƙarfi Allah yana ta yafe mara zurbe kai kuma kana nan da kaya niki niki a gadon bayanka so da annabi ya ce mu faɗa ba an ce a faɗa ne a banza ba tana da alheri faɗarta hadi muhammadi sallallahu alaihi wasallam wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasul illa al-balagul mubin saboda haka mu dinga cewa amin jama'a Allah ya shiryar da mu yawwa ka ji wani ya kwarma da yi ka Allah ya ma arwaka Allah ya amsa mana abu na hudu daga cikin sunnonin sallah al-qira'atu ba'da al-fatihati ana so a karanta sura bayan menene kenan karanta, karanta sura menene a sallahi kuma karanta sura sunna ne karanta fatiha kuma fa farilla ne yasa sai aka kawo karatun da zai biyo bayan fatiha shi menene sunna ne to shikenan tambayar da zan yi kafin mu ci gaba tunda sunna ne yanzu sai mutum ya zo sallarsa duk rakawoyin gaba ɗaya sai karanta fatiha bai karanta sura ba sallah ta yi sallah ta yi rawahu yusuf yusuf ya ce sallah ta yi sallah ta yi sallarsa ta yi don ya yi abin da yake menene wajibi to sai dai malamai suka ce gaskiyar magana fahiya naqisatun naqisatun naqisatun ghairu tamami sallar tana da tawaya tana da tawaya tana da tawaya bata cika ba ma'ana ba mu ce bata karbu ba ko kuma ba za a karba ba amma tana da naƙasu mai ƙarfi a cikinta saboda shi sunnar karanta fati abin nan karanta sura ko karanta wani abu na alƙur'ani wato sunna ce mu'akkada mai ƙarfi kwarai da gaske an gane magana da kyau ko amma da za ka karanta iya fatiha kaɗai ba ka karanta sura ba malamai suka ce ta yi sallarka sallarka ta yi an gane ko amma da za ka zo sallah ba karanta fatiha ba fa sallah ba ta yi ba ko ƙur'anin ka sauke gaba ɗaya matukar ba fatiha a jiki jama'a to sallah ba ta yi ba nan kuma an gane magana da kyau ko dole sai ka karanta fatihan nan shi yasa aka ce ko baka iya komai ba a ƙur'ani ka je a koya ma fatiha garariya garo ta zauna daram dan da ita ne ake karɓar menene sallah in ba ita ba sallah shi yasa ma a wata ruwaya annabi ce waye Allah ya ce qasamtu salata baini wa baina abdi na raba sallah tsakanina da bawa na kashi biyu sai ya kawo suratul fatiha a he suratul fatiha ana kiranta as-salatu domin da ita ne sallah take tabbata in babu ita babu sallah yasa Allah sai ya kira ta da sallah gaba ɗaya ma an gane magana da kyau ko kana jifa daga cikin sunayenta an kira ta ummul kitab uwar qur'ani gaba daya uwar littafi ummul kitab an kira ta saba'an min al-mathani wa laqad atainaka saba'an min al-mathani wal qur'an ka duba fa qur'anin sai aka ware shi daban ita kuma ayoyi guda bakwai ita ma aka ware ta daban Allah ya ce na baka saba'an min al-mathani bakwai wanda ake yawan maimaita su su ne ayoyin cikin suratul fatiha sai Allah ya ce da kuma qur'ani wato kai ka ce ita din in ba ita ba qur'anin ma ko kuma ita kadai ta ɗauki wani matsayi mai girma na fata an fahimta sama ma da dunkulallen qur'anin kamar an ware ta da ambato malamai suka ce idan Allah ya haɗa abubuwa sai kuma ya ware ɓangarensa ya faɗe shi daban to alama ce da take nuna wannan abin yana da wani girma na musamman a gurin Allah misali da Allah ya tashi zai magana akan cewa mala'iku suna sauka a cikin watan Ramadana a cikin daren Lailatul Qadr sai ce tanazzalul mala'ikatu ba an gama haddar Jibrilu a ciki ba sai ce war ruhu fiha Jibrilu ma yana sauka to Jibrilu ba a cikin mala'iku to me yasa aka ware shi dan a nuna darajarsa da kimarsa to a nan ma da manzan Allah ya ce da Allah ya ce wala qadar ataina ka sab'an min al mathani sai ya ce wal qur'an ma'ana qur'anin fatiha ne fatihar ma menene qur'anin amma sai aka kebance ta saboda a nuna tana da wani girma na musamman kun gane maganar da kyau ko su saboda haka ana buƙatar mutum ya tsiya ta koda bai iya komai na qur'ani ba kar ya kuskura a ce in yazo yana karanta fatiha za a samu matsala kar ka kuskura da wannan ka tsaya wallahi ko nawa za ka kashe ka iya fatiha ka yi ƙoƙari ka yi wannan ko nawa za ka kashe saboda wallahi sallar ka ba za ta karɓi ba fatiha jama'a Allah shirye da mu don haka yake cewa a alƙira'atu ba'ad al-fatiha an abi katara ta qala kana nabi sallallahu alaihi wasallama yaqra'u fi rak'atayn al-ulayayn min salati az-zuhri bi fatihati al-kitabi وسورتين كو يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع, ويسمع الآية أحيانا وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية daga sahabi abu katada Allah ya haɗa mu da abu katada ansari mutumin madina Allah ya haɗa mu da shi a aljannatul firdaus yake cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya kasance ya qara'u fi rak'atayn al-ulayayn yana karantawa a raka'o'i na farko guda biyu min salati zuhuri na sallan azhar raka'o'i guda biyu na farko yana karanta bi fatihatil kitabi da mabuɗan littafi ita ce fatiha kenan wa surataini kuma sai ya karanta surori guda nawa guda biyu yutawwilu fil ula in ya tashi raka'ar farko ta azhar annabi sai ya me tsawaita ta an gane wa yaqsuru fi thaniya sai kuma ya gajarta ta nawa ta biyu haka ake so yasa zaka ga galibi galibi in ka lura za ka ga wanda suka san wannan shari'ar in suka zo raka'ar farko sai su ja sura mai tsayi in suka zo ta biyu sai su karanta qul huwa sai su ruku'u ya kamata ka tambaya me hikimar annabi haka yake kuma haka yace ayi an gane magana da kyau ko sunna ce ta manzon Allah a tsawaita raka'a ta farko a gajarta ta nawa ta biyu dama ta uku da ta hudu kuma fatiha ne kawai sai za mu zo mu bayani ya tabbata a sunna a raka'a ta uku da ta hudu ma annabi na ƙara wani abu bayan fatiha wani lokaci amma ba kowane lokaci ba ba kowane lokaci ba an gane magana da ke ku wa ya kasuru a fithaniya sai ya ce wa yusmi'ul ayata ahyanan a sallan azahar annabi yakan jiyar da mu wata aya amma ba kowane lokaci ba wani lokaci to kaji wata sunnar da ba a ɗabbaka ta kuma Allah za a fara ɗabbaka ta sai dai ku kai mu jakar magori Allah da duniyar al'ajabi duk ma duniyar menene duk ku kai mu ku ce to ga wani limami kuma jama'a ana fahimtar magana da kyau ko sallan azahar ne amma annabi sai ya bayyana aya ɗaya kowa ya ji sunna ce ta annabi muhammadu amma ba kullum ba sai a yi wata guda annabi bai yi haka ba wata ran kawai ana cikin sallah sai a ji kawai annabi ya fito da wata aya ya karanta ta ɗoɗar sai kuma ya shiru da bakinsa ya ci gaba da karatu Allah ya saka masa da alheri malam Aminu Daura kaji shi ma yana tsabbaka wannan sunna ko a cikin suratul Fatiha in a raka'a farko ne ko kuma a cikin surar da zaka karanta ana so ka fitar da aya kwaya ɗaya sai ka bayyana ta aji sai kuma kai shiru ka ci gaba da karatu ai dama muka ce sunnoni da yawa ba za mu ɗabbaka su ba sai karatu ya iso saboda yanzu in muka ɗabbaka wata sunnar ba a yi karatun ba to wani zai ce sai an tsige shi fa wannan da kuke ganin ba tsige shi kuka yi ba ba zai daina kawo mana sabbin abubuwa ba amma idan karatu ya iso to ko an yi ba wanda ya isa ya ce ba haka ba saboda dama karatu ya isa ya gabata na fata an fahimci magana malam abubakar mahmud gumi allah ya ji kansa ya gafarta masa ya haɗa mu da shi a aljanna haka ya dinga tafiya da jama'a idan aka zo karatu in yi jawabi yi jawabi sai ɗalibai su ce to amma malam me yasa tun da muke da kai baka taɓa yi mana wannan abun ba dama ashe akwai shi a karatu amma kai baka taba yace ina yanzu mun iso karatu yace to za a yi insha Allah in ne muku a da rigima za mu yi da ku lokacin ba ku san da abun ba amma yanzu da an san da abun to in nayi ba wanda zai mun musu ana saboda kuma da ku aka karanta haka ne ko ba haka ba yanzu na tabbata wannan sunnan da wata mun dabbaka ta ana Allah da sai an samu masu magana wani ba zai iya hakuri ba zai ce kai wai wannan malam albani shi waye ne shi da ba za a yi mar magana ba agara makallahu me yasa kai wannan abu Allah ya tare ka bakin kofa ya ce sai kai jawabi kuma yana da gaskiya ai wallahi ko jama'a ba malam ba ko rawaninsa ya kai kantin kwari jama'a wallahi duk mutumin da ya zo ya muku abin da ba ku san da shi ba addini ku tsayi da shi ku ce ya kawo dalili Allah ka'idarsa kenan qul hatu burhanakum in kuntum sadiqina Yahudawa da suka ce Allah ya haramta cin naman raƙumi sai Allah ya Musa su a ƙur'ani ya ce ba haka magana take ba suka ce su cin naman raƙumi a gurinsu haramun ne Allah ce ƙarya kuke yi kullu ɗa'ami kana hillan libani isra'ila sai ce illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunazzala taura sai ce me qul hatu bit taurati fatluha in kuntum sadiqina yace duk wani abinci halal ne ga bani isra'il ƙarya kuke da kuka ce naman raƙumi haramun ne a gurin ku ƙarya ne ba inda na haramta wannan yace annabi yaqub ne kakanku yayi tafiya sai rahin lafiya ta kama shi sai bakance ga Ubangiji cewa ya Allah in ka warkar da ni na koma gida don in sake neman kusanci da kai zan hana wa kaina cin naman rakumi da Allah ya bawa annabi Yaqub lafiya ya koma gida sai daina cin naman rakumi me yasa ya ce a bakance muka da Ubangiji na daina cin naman rakumi don in ƙara kusanci da shi saboda godiya gare ya bani lafiya amma ku ƴaƴana da jikoki har duniya ta naɗe ku ta ci sai Allah ya Musa Yahudawa ya ce kullu ta'ami duk wani abinci da ka sani kana hillan li bani Isra'ila halal ne ga banu Isra'il sai ce illa ma harrama Isra'ilu ala nafsihi sai fa abin da annabi Yaqub shine Isra'ilu anan wanda ya haramta wa kansa an gane magana da kyau ko sai ce amma tun da kun ce ba haka ba to ku zo da attaura a karanta ina ne na ce cin naman raƙumi haramun ne ga banu isra'il a ɗauko attaura saboda haka jama'a ba wani mutum mai girma ko mai daraja ko mai lamba ɗaya ko mai wukar farko ko mai sandar girma kowaye ne shi wallahi ya zo ya faɗi wata magana ku tutse ya ku ce ya kawo muku hujja kawai ya kawo dalili in ba haka ba don me yasa ya aikata idan ya ce kun masa rashin kunya ya ce to ai kai ma kayi wa addini rashin kunya da mu da muka yi ma rashin kunya da kai da kai wa addini wanne ne wanda rashin kunya sa tafi muni jama'a na sa da tafi muni ko ka zo da Qur- da da addini abinda bamu san da shi ba don haka kafi mu rashin kunya yanzu ba za a girmama wani ba ni akara maka Allah ya ce to kai ma baka girmama addinin Allah ba ka zo da abinda ba addini ba wannan shine ka'idar Allah da manzon Allah mutum in yi abu a kawo dalili ya kawo dalili an gane maganar da kyau ko ita wannan sunnar fa da kake gani wallahi ba wai hawan kawara yau din nan kana bid'a shikenan daga kaji zakin sunna sai ka ce ye na koma ahlus sunna mm sai ka je ka koyi kuma ya ake sunnar sai ka je ka me sai ka koya ka yi karatu ka daku ka fahimce ta sannan sai ka fito ka bayyana ta kuma ka yi ta amma in dai kawai suwafin ne daga bid'a kawai ka yi suwafin zuwa me zuwa sunna to barna za ka kawo bari ba ku misali yanzu dan Allah mutumin da ya iya tukin mota civic ko corolla ko wata a makamancin haka idan aka kawo mata, masa trailer zai tuka ta a to ya iya mota amma amma ba zai tuka ta ba idan kuwa aka bashi ita sai ya ɗauka shi mai tukin trailer in zai shiga wannan kofar sai ya yi kamar nan zai yi ko sannan sai ya ɗebi balance sai ya haka to shi daga nan zai da tsaye ce zai yi kwana zai daki filin nan ko ba zai daka ba saboda bai sanya ake tuka ta ba ko kuma zai yiwu ya zo yana tuka kwale-kwale mai wannan mai tukin sai a kawo masa wannan kenu ne ake ce masa ko mene ne wannan mai wanda za a ja shi haka mai inji ya rike kan zai tuka idan yana tuka mai wannan ba zai yiwu ba a to shi kenan shi matukin jirgin ƙasa ne sai aka ce to ga na sama kuma saboda ya iya na ƙasa sai a bashi na sama to wannan ƙaramin misali kenan matukar baka wallahi kowaye kai in dai baka koyi sunna ba ba za ka taɓa yin ta ba sai ka je ka koye ta in baka koya ba ba za ka iya ba in ka zo barna za ka yi kamar yadda in ka iya tukin jirgin ƙasa baka isa ka tuka na sama ba ko sai ka je an koya ma ga wani misalin da Allah likita kan ba digiri yayi ba to injiniya fa duk ba digiri ba ne to shikenan injiniya sai ya dauki necktie kawai sai ya rataya da coat sai ya tafi da zartan sai ya tafi medical center ya ce a kawo masa dan adam ya fede hiya cire matsalar da take damu sai mere dinki za ku bashi ba za ku ba amma ai ma digiri yayi ashe kenan in dai mun yadda a rayuwa bai yiwuwa ka shigo abin da baka iya baka ce za ka yi to a addini ne kawai sai mutum ya dinga shigowa abin da bai iya bai ce zai yi yasa yana daga cikin kuskure idan aka ce yau pastor ya musulunta jama'a to kar ku zo ku dora shi akan littafin abin nan kujerar ku ta wa'azi a ya je yi karatun me addinin musulunci in ba haka ba wallahi zai zo muku da barna a cikin addinin ba za ku sani ba saboda bai san addinin musulunci ba yanzu kafircin ya sani kuma yanzu ya bashi to ya bar shi kuma bai iya musulunci ba kharajna min ad-dunya wa nahnu min ahliha falasna min al-amwati fiha wal al-ahya idza ja'ana as-sujjanu yawman bihajatin ajibna wa qulna ja'a hadha min ad-dunya ina fata an fahimci magana Allah ya shiryar da mu dan haka sai malam ya ce abin da marawaici ya ce annabi yakan sanar da mu aya wani lokaci wa kana ya qara'u fil asr bi fatihatil kitabi manzo Allah yana karanta mana fatiha a sallar la'asar wa surataini da kuma menene sura guda biyu an gane maganar da kyau ko wa kana yutawwilu fil raka'ati ula nan ma yana tsawaitawa a raka'a ta nawa ta farko an gane ko min salati subhi daga sallar asuba sallar asuba annabi sai ya ja raka'ar farko ta yi tsayi an gane ko wa yaqsuru fi thaniya sai ya jagajarta kuma ta nawa raka'a ta biyu haka ake so sunna kenan a sallar asuba saboda hikimar manzon Allah jama'a lokacin da aka ce an tada sallah wani a lokacin ya farka daga bacci ko wani a lokacin yake ban ɗaki yake tsarki wani a lokacin ya tsugunna yake mai alwala wani ma yana wanka ne ya tahi da janaba a jikin shi to hikimar tsawaitawa akalla ko bai samu wannan ta farkon ba zai iya samun ta biyun ko ba zai samu ba zai samu sannan abu na biyu shine sallar asuba tana daga cikin sallolin da ake yin ta da nishadi saboda ba gajiya babu wani sutunanuka dan daga kayi bacci ka manta da duk wata hayaniya yara suna bacci ba su farka ba ba su ɗebo maka rigima ba mata ba su fara lissafin cefane ba jama'a an gane maganar da kyau ko kowa gari lumi malam ba wani tashin hankali in ba mutanen Allah ba ba wanda ya farka a lokacin kowa yana bacci saboda haka ka tashi dodar ba ka da wani gajiya ba komai a jikinka da haka in an tsawaita maka a raka'ar farko ba a matsa maka ba bawan Allah shi yasa annabi kan tsawaita saboda lokaci ne na nishadi ba gajiya a jikin mutane an gane ko sannan hikima ta biyu kamar yadda muka faɗa waɗanda ba su farka da wuri ba su ma su zo su samu ko da raka'ar ƙarshe aƙalla in ma ba su samu ta farkon nan ba to wannan duka yana daga cikin hikimomi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake ainihin wato nuna mana wa an qala kana nabi sallallahu alaihi wasallama yaqra'u fi raka'atayn al-ulayayn min min az-zuhri wal 'asri bi fatihatil kitab ya tabbata dai daga shi wancan sahabi abu da al'ansari Allah ya haɗa mu da shi a aljanna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantawa a cikin sallar la'asar yana karanta fatiha da sura guda biyu an gane ko wa yusmi'un al-ayata ahyanan kuma haka kawai annabi ana cikin sallah wata ran ta azhar ko ta la'asar sai ya bayyana wata aya kawai sai mu jita wa yaqra'u fi raka'atayn fi raka'atayn al-ukhrayayn a raka'o'i kuma guda biyu na ƙarshe ko na fata kuna fahimta bi fatihatil kitabi nan kuma annabi yana karanta menene fatiha sai malam yace wa tusannu alqira'atu fil ukhrayayn ahyanan an sunnanta a karanta sura a raka'o'in karshe wani lokaci rigiji gabji wani lokaci bayan an karanta fatiha a raka'o'in menene karshe sannan a karanta me kuma sura ko a karanto wani abu na ƙur'ani ya tabbata an gane magana da kyau ko ya tabbata li hadisi abi sa'id al-khudri anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama kana yaqra'u fi salati az-zuhri fi ar-rak'atayn al-ulayayn fi kulli rak'atin qadra 30 aya daga sahabi abi sa'idin al-khudri yace annabi ya kasance a cikin sallan azhar a rakawa'i guda biyu na farko yana karanta gwargwadon ayoyi guda nawa guda talatin talatin aya wa fil ukhrayni qadara khamsi ashar khamsi asharata aya a kuma rakawa'i guda biyu kwatankwacin ayoyi guda goma sha nawa sha biyar fatihar su ayoyi sha biyar take da shi ayoyi bakwai ne ya nuna ahe bayan fatiha ne yake karanta aya goma sha nawa sha biyar a rakawo'i na ƙarshe auƙala ko kuma ya ce nisfa zalika rabin abin da yake karantawa a rakawo'i na farko an gane ko a rakawo'i na farko yana karanta ayoyi talatin ko a rakawo'i na biyu na ƙarshe kuma sai karanta goma sha biyar shine rabin na farko wa fil asri fil raka'atayn al-ulayayn a raka abin a la'asar kuma a rakawo'i guda biyu na farko fi kulli raka'atin qadara qira'ati khamsi khamsa asharata ayatan a kowace rakawo'i guda biyu na farkon la'asar yana karanta ayoyi guda goma sha nawa sha biyar wa fil ukhra qadara nisfi zalika a kuma na karawo'i na ƙarshe sai karanta rabin aya goma sha biyar wato ɗayan biyu ko dai a rakawo'i guda biyun farkon la'asar annabi bayan ya yi fatiha ya karanta aya nawa talatin a rakawo'i na ƙarshe bayan ya yi fatiha ya karanta aya nawa sha biyar ko kuma a rakawo'i guda biyu na farkon la'asar ya karanta ayoyi goma sha nawa sha biyar a rakawo'i guda biyu na ƙarshe bayan fatiha ya karanta aya nawa takwas ko bakwai rabin sha biyar ɗin jama'a kuna fahimtar magana yanzu wannan ya nuna mana ahe sunna ne a karanta sura bayan fatiha a ayoyi na ƙarshen azahar da la'asar amma muka ce a hayanan ba kowanne lokaci ba annabi yakan yi haka karatu ne in ka ce baka yadda ba sai ka kawo hujja kai ma mu dai littafi muka bude muka karanta ko muka ce rawahu ko ba haka bane yawwa na yanzu wani gaba ɗaya hankalin shi ya tashi malam bamu taba jin karatun nan ba yau to ai har ka mutu billahi lazi ka dinga jin abin da baka taba ji ba kenan kuma har ka koma ga Allah an gane maganar da kyau ko har ka mutu wallahi ba za ilimi ba zai kare ba karatu ba zai kare bincike ba zai kare ba haka za mu tafi lahira akwai abu jama'a duk malaman duniya sun yi ittifaki akan cewa babu malamin da ya karantar da iya abin da ya sani kafin ya gama karantarwa Allah zai ɗauke kayan shi ai Allah ya faɗa mana a cikin wata sura ya ce awalam yarau shin ba sa gani ne anna na'atil arda nanqusuha min atrafiha mu muke zuwa wa ƙasa muna rarrage ta ta gyaffanta ina fata kuna fahimtar magana anna na'atil arda nanqusuha min atrafiha mu muke zuwa ƙasa muna guggutsure ta ta gyaffanta jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko sai Allah maɗaukakin sarki ya ce Allah shi ne mai hukunci lamu a ƙibal hukumihi ba kuma wanda ke cin gyaran Allah idan yin hukunci wa huwa sari'ul hisab kuma Allah mai gaggawar hisabi ne to sai malamai suka ce daga ciki akwai sahabbai suka fassara wannan aya cewa ma'anar nan kusu hamin atrafiha muna rarrage ta daga gefanta sai suka ce bi mauti ulama'iha ta hanyar mutuwar malamanta wa fuqaha'iha da kuma manya-manyan masana fahimtar addinin musulunci a ciki sannan suka ce wa ahalil khairi minha da kuma manya-manyan mutanen alheri a cikinta wato mutuwar malamai da mutuwar bayin Allah nagari a ce mutum mai kokarin addini mutum mai kyauta mutum mai sadaka mutum mai hada-hadar jama'a kawai sai ka ji dan karamin abu ya taso kawai Allah ya dauki rayuwarsa to Allah ya ce da haka muke rage ƙasa nan kusuha min atrafiha jama'a kuna fahimtar magana wallahu ya hukumu la mu'aqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab Allah shi ke hukunci ba wanda ke cin gyaran Allah a hukunci shi kuma shine mai gaggawar hisabi to anan abinda muke faɗa shine annabi sallallahu alaihi wasallama yana karanta fatiha wani lokaci da sura a ayoyi na ƙarshe a zahar da la'asar da isha duka na fata an fahimta sai malam ya ce wa sunnatu abin da ya tabbata a sunna an ya jahara bil qira'ati fi salatu subhi mutum idan yazo sallan asuba ya bayyana menene karatu wa fil ulayaini min al maghribi wal isha kuma ya bayyana a rakawoyi guda biyu na farkon magariba da farkon menene isha wa an yusirra biha fi zuhri wal asri ya kuma sirranta karatu a azahar da menene da la'asar wa thalithati min al-maghribi da raka'ar karhe ta sallar menene magriba sai yace wal ukhrayayn min al-isha da kuma raka'o'i guda biyu na karshen menene isha'i to anan ake so mutum ya sirranta karatu za mu tashi abu na biyar insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa wanda muka kuskure ko tuntuban harshe da ni da ku Allah ya fe mana hadha huwa ma inda na billahi tawfiq wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh